mita 88.5 da laifin na zamani abakar sabo dauke da rahoto daga ofishin bijilanti na unguwar ɗorayi garejin kamilu mai taken zaman lafiya inda yan bijilantin wannan ofishi suka sami nasarar daƙume wani matashi da ake zargi da yunkurin kashe mahaifinsa hamma da mahaifiyarsa tun ajiya ake zargin ya fafari mahaifiyar tasa sai gidan yayarsa ta tafi ta kwana shi kuma mahaifin yau da kyar makota suka kwace shi da taimakon waɗannan yan bijilanti hannu guda kuma akwai wasu matasa direbobin a daidai sau da ake zargin su da yunkurin ciccire wasu alamu ko wasu hotuna ko mace jikoki da ke jikin baburan wasu masu babur ɗin a daidaita sau kasancewar su ma sana'ar ce a daidaita sau duk da a hannu guda ana zargin cewar babur ɗin maka kan suka so su kwaci zan haɗa mai sauraro da tattaunawar da muka yi da waɗanda ake zargi da wannan aika-aika farko za mu so mu ji suna.
Ibrahim Haruna.
Ibrahim dan wace unguwa ne kai?
Ibrahim Shekarunka nawa?
Shirin To gashi ana zargin ka ɗauki wata wuƙa za ka kashe mahaifanka me zafi haka?
tabbas da wuka na ɗauka amma wani ba kansa ne ba irin tayar naka a jiki sai dan zabe din naka sai wani ya kauna nan kunnan na ya ji shi a kunnan ba mahaifi na ya danne shi ya cije sai gane biyo ta bayana ko ya daure na ya daure da igiya ka a nuna haka sai na kasa mu ya daddanne ta ta aka kaje kaina Misali me za ka yi da wukacin da fari?
wallahi kurun ko dauko ta kuma ba ma buga mai zan yi ba ko dauko ta irin razanan nan ko sai in fadin nan ina ina bayar da kwalikin tayar din Wace irin wuƙa ce?
ka ta na karama ce Ta amfanin mata ce a gida?
a'a To mece ce?
normal ce ko ta inda ba To ta 'yan daba ce kai ne haɗa ka da ita?
aiki na take aji A ɗakin ka? To kai ɗan daba ne?
a'a To me yasa ka nemo ka 'yan daba?
dakin kowai take aji kowai saboda ko da ya zo kowai sai wannan dinsa To tana ajiye me kai ka ɗauko ta ta- ka a hannunka?
kowai shi afa da kuma kowai shi dan yadda mai da fada ya zo ya wani duka na irin ma na ina rike nan gashi nan mahaifin na irin gatsa din nan Me kai masa?
yunwa nake ji tun jiya ban ci abinci ba akwai barci din su na dan sau ba ba na ina jin yunwa tun sau wance bara ana har dare wance ba a da ci batir da sai da sai zo ya mun fada sai na ce mai gashi yunwa nake ji kaza kaza ban ci ba yunwa nake ji ban ci ba kaza kaza kuma ni ban ban taba kayan wani ba wallahi amma ni 15 dubu ɗaya gaba ɗaya na kashe da wannan na ci abinci abinci na ci sai ruwa sai ɗan lemo kare da ɗan abinci da awara Kalar abinci.
shinkafa ce sai taliya sai awara a ni da faɗa ya zo na mun normal zan faɗa mai abin da yake ne na yadda shi ba ta da sai da ba wai gwada mun ƙarfi ba Kai ba ka son a yi ma faɗa?
ni ina sa amfa wai ba ya sa wai faɗa To gashi an ma faɗa ka ba wai ɗauko.
faɗan da mun bane bai sa yake jin haushi ka gane inda zuwa yawan magana normal zan mai magana nan din na ne ya ja gatsa da kora To amma baka ganin mahaifinka ne ko ma meye ma?
haka ne
Baka ganin idan baka bi su ba kai gobanka ba za ta yi kyau ba kai ma ba za a bi ka ba.
tabbas To me yasa ba za ka bi su ba?
wallahi Allah ne ban yi mafiya ta nan ba kwata kwata ban yi mafiya ta nan ba Ga misali kana da shekara ashirin me yasa ba za ka tashi kare ba na kanka fa har sai ka tsaya ka dogara da cewa iyayenka sun kawo sun baka baka ganin kamar abin kunya ne kai abunka.
sosai ma kuwa To me yasa ka tsaya haka?
ɗan sauyin ne lallace da ya lallace aikin gidan aikin mugunta suke wa mutane To yanzu ga wannan abu ya faru akwai wata nadama da kai kasancewar mahaifinka ne kai an zargi kai barazana kashe su.
in tun yaushe na na- na dama ma kuwa ai ne na dama Gaya wa mai sauraro irin nadamar da kai.
ai gaba ɗaya ni yanzu ban san ma'ayar na daman ma da ne ba to misali shi wanne roƙo za ka yi ne ya yafe ma ko ya haƙuri dangane da wannan abu da kai ya wuce na ce mai kowa ya yafe min kai ka yafe min ka ya ƙuri ka yafe min na san na mali amma wannan furucin da kake kam- kamar sai a ce kana yi ba cikin ladabi ba gaskiya na sani to ya- ka canja lafazin kamar yadda zai zama duk wanda ya ji ya san cewar nadama taka akwai nasiha akwai kuma wa- wato kamar eh, tarbiyya a tattare da shi sa dan Allah ba ka ya ƙuri na yana dama ka ya ƙuri ba kai na so buga ba kowa zuciya ce ɗaukar shi ɗan Allah ya kyauta Ai sunanka suna na abirnu wancan gwane ɗan gaida ne shekarar ka nawa sha bakwai an kama ka da zargin cewar za ka kwace wasu matasa baburan a daidai sau yallaɓai ina an kasa na a babur ne olympic ce a jikin babur ɗan to sai suka tare ni a gidan maza suka yi mun mugun duka da suka yi mun mugun duka sai suka ɗaya ɗan gidan maza to shine na zata wa'annan din na sha kalan lambar gidan maza ce da su na sha 'yan gidan maza ne su sai na zo karɓar ɗayan abin to sai suka ciccire ma shine da da ma suka wuce ma dariya suke mana shine na biyo su zan cire ma wallahi Allah na sha dan gidan maza ne a daidai na abin ya faru a ga- a nan gurin dorayi kai baka gane su waɗancan wanda kake suka yi ma kake so ka ce Eh, su suka yi min wancan din wallahi na sha su ne kalan lambar su ce sa to wato misali iya abin za ka ɗaya ko wani abu za ka yi musu iya abin zan daya ba wai dukan za ka rama ba ba- ba du ya za a rama duka ba duka zan rama ba wallahi Allah Allah yana zargin cewar wannan ha- harkar ku ce don gashi ku uku ne ɗaya ma an ce ya samfi wallahi mai gida mu yan gaida ne ban taba daya wa wani abu ba na rantse da girman Allah Allah mai gida Imam Malik ne karatu a wannan ne diga ina mu kullum mabur ɗinsu yalla bai na miko mai wai ashe bai karba ba da aka riko ni na miko ashe bai karba ba wai ashe ya wali to ga misali kai da za ka ɗaya abu me ya kai hannun ga kan mukulli yalla bai wallahi tura guru a na sha mai gudun ne to shi sai da a duba kwata wallahi Allah yalla bai wallahi Allah yalla bai wa haka bane to yanzu me fatan ka tun daga shahar ka shiga hannu da wancan zargi na kwacin babu yalla bai ba haka nake ba wallahi Allah yalla bai wani abun wallahi ba zan ƙara cirewa a babar wallahi Allah ban taba cirewa ba dama me sunan ka Suna na Muhammad Awal dan wace unguwa ne a gaida nake layin sabis shekarar ka nawa sha bakwai.
to gashi ka shiga hannu da zargin za ka kwace wasu matasa babar wanda an zargi cewa dama kun saba haka A wallahi Allah bai tun da nake wallahi naira biyar din ma wani ban taba taba ba ina zaune ma yanzu ina karya ya ce na zo na raka shi dorayi. To na jawo baburin shine ya ce ga baburin can da muka zo shine ina tsaya shi wannan ɗaya da- ɗaya daga cikin su na zo sai shi wannan din ya ce na je ne kwana da baburin na je zan kunna baburin sai ɗaya daga cikin su ya zaro min wani ƙaho ya ce ina mu kullum baburin su na ce ai ni mu kullum baburin su ba ni na cire musu ba ni ko jikin baburin nasu ma ban je ba to na je na yi kwana sai na ji an ce wai ai yan bu- yan bijilin din nan wai sun kama Amir shine na ce to bari na zo na ji me akai to ina towa shine ne ma aka riko ni aka kana nan gudun wancan babur da kace ka hau nawaye na wannan ne ina zaune ce na zo na raka shi dorai sai na ce ba ni na ja babu dinto gashi nan amir kuna tare ya aka kuka rabu a nan da muka zo shi ne ce ga baburin nan da na tsaya fasinjan nasu ma suna ciki na ga zai coke fasinja guda ɗaya ni ma sai na tsaya to da na tsaya sai sai sauko shi da wani alifa sai suka sauko sai ni ma na sauko sai ce na je ne kwana da baburin na je janyo kwana da baburin sai ɗaya daga cikin su ya zare min kawo ya ce ina mu kullum baburin su sai na ce ai ni ko jikin baburin su ma ban zo ba to ina mu kullum babur din su ni wallahi mukul ni ko jikin baburin su ma ban je ba ballanta na ma na taba mace ma mukulli ya Allah Allah ya fitar da mu daga wannan jirgi da ake mana Allah ya fito da gaskiya me sunan ka Usman Ashur dan wace unguwa ne kai ni dan kwana filin dan tata za ka kai shekara nawa ni shekara ta sha shida goma sha shida to gashi ana zargin wasu su kwace muku babura ya abin ya faru mu mun ɗauko fasinja ni da wannan wannan tare kuke a babur ɗaya ke tare miki
waye yake tuka babur ni nake tuka mashin din da wasu abubuwa a gefe haka irin kayan liƙe-liƙen nan na sa sai mun to kawai wani mutum ya tsare mu an sauke shi a mota arin ya dawo daga wani garin sai ya ce mana ku kani nan gaida no zan ba ku a daidai ka buga mutumin nan ya ɗau ɗari uku ya bamu sai na ga wa'annan suna ta kallon mutum da muka wuce to daman mutumin na ya ɗan bamu wahala mun yi zage ɗaya da shi mun taho kawai sai na ga wa'annan suna kallon mu to sai wanda yake ce mu Usman ka ga wa'ancan kallon mu ba suke ta yi na san akan abubuwan nan suke kallon mu cire su ina yau kwana sai wa'annan suka samun hannu suka faka mashin din a gefe suna samun hannu wai wai irin fasinjan nan na musu banza ina gifta a guje na ce yi sauri ka cire abubuwan nan alaji yana gama cire wannan olympic ce da su ji sabon stand da fadafai ɗayan dan uwan namu ma ya zo ya tafi ya je ya dauko asalin wanda muke hawan mashin din tare ya tafi da abubuwa wani yanzu ya tafi dauko ɗaya to misali da suka tare ku me ya faru wannan wancan shine ya zare wani kawo mai irin fatan ne ya zare mana haka ya daga wannan sai wannan ya dan goce wani babba ka dan kwamati a nan yana zuwa ya marɗe shi ya kwaci abin ya rike wannan taka wannan yake so sai na iyu ina barayi barayi sai aka rike wancan wannan shi kuma bai san abin da ya faru ba tare da shi dai suke bai san a rike wancan ba sai ya je ya zagayo ya ga sun kwakwace mana abin da su kwace mana su zo su su gudu sai na ce barayi barayi wani dan kwamati yana zuwa ya rike shi yana rike shi da ya rike wannan sai wannan ma ya zo na ce ga ɗayan nan aka rike shi ɗayan ma wancan har duka na sai dai a wannan a kai gaida na fahimta ba babur din suke so su kwata ba kenan waɗannan abubuwan suke so su cire muku abubuwan suke so su wata mashin din ma wannan yana zuwa ya cire mu kullum wai muka wasa ma da abubuwan da mashin din duk sai sun tabi da shi to ni sunana tuhami lawa mazaunin dorayi ne ni sai matsayi ni ne kwamanda na bijilanti na biyu na dorayi zaman lafiya to ga waɗannan matasa da ake zargin eh, za su kwace wasu matasa babur ga kuma shi ma wani matashi da ake zargin ya zake wajen kokarin kashe mahaifinsa ya kuka kalli wannan abu tun da hakun da hukumo su wato magana ta gaskiya su akan yara masu babur jama'a suka zo akan ga yara can za a musu kwaci kuma muka tura na tura yara aka je aka taho da mutum biyu amma a zahiri na gaskiya daga baya da muka yi bincike sai muka gano saboda abokanan su yaran sun zo su wanda ake tunanin za su yi kwacen babur so na tantambaye su na zauna na yi magana da su ta fahimta to magana ta gaskiya yaran nan ba wai kwacen babur din suka zo yi ba akwai wata sara ce tasu wai dan dorayi da dan gaida baya shiga bangaren unguwa uku da na'iba saboda akwai wata stika aka shigo za su kwace za su ciccire har fasa musu ma eh, in dan dore shiga can har fasa mai gila sakin aga irin kayan to su ma a a baya a fahimtar da nayi ba wai kwace babur din suka zo yi ba sun ga irin wannan stikar da suke sawa ta bangaren su shine suka biyo yaran tunda sun ga kananan yara ne suka yi wannan barazanar da suka cire musu mukulli da kuma yunkurin yayyage musu wannan da amma a farko magana ta gaskiya yadda muka je muka gansu zargin da muke barayin babur ne to amma su ma akwai babur ɗinsu da suka biyo su akai wanda mai babur din ma ya zo shi nasu mun tambaye shi kuma ya tabbatar mana da yaransa ne kuma shi ya ba su babur suke aiki da shi wanda mataki za ku ɗauka Eh, mataki da zamu dauka yanzu saboda a dakile ma irin wayannan tunda magana ta gaskiya mun fahimta din ba barayin babur din bane amma wannan musifa ita take haddasa ka da an ce an kashe mutum ma an yi waye to don haka mu zamu dangana abin wajen hukuma kuma zamu yi wa baya- hukuma bayani na gaskiya akan da wani jin hankali da za a wasu yaran da suke irin wannan To ga wannan da ake zargin zai kashe mahaifinsa To.
ku ko kamo shi ko ku iyayen ne suka kamo suka kamo ku ina nan da ya makotansa suka yi min waya da Allah in saurin kawo dauki ga barin nan ya dau wuka ina caccaka uba amma ga makota nan sun murde shi sun kwace wukar to ban kasa a gwiwa ba dai da ni da yaran duk muka bazan muka ci ko da muka je muka ganshi an daddaure shi shine muka to da shi to magana ta gaskiya abin da yake faruwa wannan yaron da ke gani ya zo office din mu ya fi so 30 wanda da uban muke ganin laifi duk lokacin da yaron nan zai je ya sata ko zai yi wani rigima a isari mutane in muka je muka kamo uban shi zai zo ne ya ta bada hakuri in muka kai gurin ma'aikata haka uban zai ta suturo galan a kai har sai ya ga yaron nan ya fita wanda da zargin da muke shi ke ɗaure yaron gindi to haka ma mahaifiyarsa ita ma wallahi in dai yaron nan ya laifi wallahi na ɗauko mal tafan wallahi zan ɗebo ma kisa kisa yaron nan sun fi talatin kuma duk kisa kisa na sata ne dama sata rigiman fada daba amma majoritin kes ɗinsa na sata so magana ta gaskiya abin da aka faɗa gaskiya ne don yasa wata suke uwa ɗaya uba ɗaya yanzu nan ta bannan ta ce su wallahi ma sun haƙura da shi a je ma a harbi dan lokacin zamu to uwa cewa take dan Allah a harbe shi dan je wallahi bata kwana a gidan ba ya zo yayi barazana wallahi sai ya kashe ta sai gidan yas- yassa ta tafi ta kwana yanzu yan nan ta zo tana kuka tana cewa wallahi jiya barazanar da yi wa uwar shi yasa ta bar gidan akan ya yi rantsuwa sai ya kashe ta mataki wannan ba za mu yadda ba ko uban ya ce ya janye mu sai mun bi mun ga hukuma an yi dau hukunci daidai da abin da dama Allah ya rana ya dami mu angon Allah kyauta ya kuma shirya Abakar Sabo akan mita 88.5 da la FM na zamani daga Dorayi garejin Kamilu ofishin yan bijilanti mai taken zaman lafiya